أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق الهاب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الإداري العظيم وارضي الله تعالى عن أسعد رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المقتون وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قلوب الأقدام فريد داري على الإطلاق هاتم الهاتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد نسأل الله بأن يجعلنا من أهل السراد والأمن والستر والكمال والجمال واللطف بجاه رسول الله يا همة الشيء ادري لنا بهذا المهدر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله على العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب hatta ta rudduhu ilaina fi waqti ihtiyaji ilayhi a yau muna zama na 74 74 yau za mu shiga magana ne akan istighfari amma akan janibi na sayyidul wujudi manzala yana ko ina haka da ka gane kuma manzala Allah ya ba shi komai a hannunsa, haka za ka gane. Manzo Allah, sallallahu Alaihi wasallama ba a taɓa zuwa gabansa a koma faribul yadi ba, sai dai baka san shi ba, haka za ka gane. Manzo Allah, sallallahu Alaihi wasallama Allah maɗaukaki ya jingina istigifarinsa zuwa ga annabi Muhammadu ne. Idan za ka nemi gafara a wajen Allah in kana son ka samu ƙofan shiga, to da a wajen annabi Muhammadu. shi haka ne nan kaman can in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kaman wannan ne idan kuna son Allah to annabi za ku bi in kuka bi annabi Allah sai ya so ku in kuka so annabi sai Allah ya so ku kuma yi muku kyauta na fadalu alminan wal fadalu wal وكل وكل الامور من درس سبحانه وتعالى yace na tambaye na tambaye shi tijani radiyallahu anhu ji sayyidi ali harazmi al-burda an qawli ta'ala me Allah yake nufi da fadin sa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka me Allah yake nufi da haka ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أنهم إذ ظلموا أنفسهم أنهم kowa da kowa kauna ne alal umumi ne ba ittisas ba duk wanda ya zo wajenka da zunubinsa fasta gafarullah ya nemi gafaran Allah a gabanka wasta gafara lahumur rasulu kai kuma kace Allah ya te lawajidullah tawwabur rahima Allah manzo Allah shine da ya tsani a tsakiya ya nuna maka dai babu wani kofa da zaka shiga wajen Allah sai ta wajen sayyidina rasulullah babu wata kofa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka wanda suka fassara ta cewa lokacin da manzo Allah ya daga rai ne to wannan aya za ta zama mansukhiya kenan ba ta da amfani yanzu eh haka ne in dai zamanin annabi ne iya amfaninta to ba ta da amfani yanzu saboda sai ka je wajen shi sai suka ji fi kai da hayati kenan da fi kai da hayati yanzu kuma fa an samu wanda suka zo kai da hayati wanda suka yi abubuwa suka ɗaure kansu akwai sariyatu sariya wanda ya ɗaure kansa ya ce ba zan ba zan ba zan kwanci kaina ba sai manzon Allah ya ya ce ya yafe mu ana kiran sariyatu tauba na wanda suka samu damuwa da sai na aliyu akan sai na umar bin al-khattabi da ya bada wasiƙa a kai wa mutanen qurayshawa wutubata ne yake ɗauke min hankali sunan sahabin to shi ma akwai gurin da sai suka ce wannan Allah yake nufi da wannan to ya zama da mutum da yake nan ko da wanda ya irin kaman zunubinsu shi kadai mata ce ta zo daga madina daga makka ta zo wajen manzo Allah da ta zo ita mata ce mai abin dariya wanda a kanta ne hadisin al'arwahu junudun mujannadatun a kanta ne wata mata ce mai abin dariya manzala da ya yi hijira ya bar maka aka zo madina sai aka samu wata mata mai abin dariya irin wancan ta maka ita kuma na maka ranar da ta zo ba ta sauka a gidan kowa ba sai gidan wannan matar eh sai aka zo ake gawa manzo Allah abin mamaki wance ta zo daga maka amma ba ta sauka ba sai a gidan wanci sai manzo Allah ya ce al arwahu junudun mujannadatun fama ta'arafa mina italafa wa mata nakara mina ikhtalafa wannan a kansa ne hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya fito eh to shine da yazo akan wannan hadisin to shine walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka shi kuma da ya tashi fita daga Madina sai ha bin Ali Balsata ba hatim ba ne ibn abi balta a dai sunan na baya har yanzu dai Allah bai saka mun ga baki ɗaya bane saboda izinin sa ne ibn abi balta a to shine ba ta wasiƙa ta je ta faɗawa ha'ib ibn abi balta a ha'ib ibn abi balta a eh to kaga Allah sai ya yanke fahimtar ta nan ya rike ka gane ba ka da komai duk wani abin da ya fito a wajen kawai shi ya sakan maka ya nuna ne dan a ga girmanka ba wai dan kafi kowa ba ko menene kaga ya bayyana a hannunka to ba wai kafi kowa ba ne a yana son kai wani dan turgada ne a ce kai wani shikenan in ya ga dama shi ne shafi eh kwakwalwar ce sai a ki buɗewa a ga kuma me za ka yi ba kuma abin da za ka yi a nan ne za a gane ajazu da shine man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu fasta gafirullah to da yazo ya faɗi haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tashi a je a nemo ta ta fita da sirri a garin eh tuwa sayyidina Ali da Zubair bin Awam suka ji suka same ta a wani wadi suka dawo da ita da karfin tsiya ana zuwa sai aka samu a gashin kanta ne ta koyo wasiƙa eh manzo Allah da wannan to wasu suka ce ai wannan ne walau annahum izzalamu anfusahum ka hadith na bi walsata eh ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum rasul wa jalla tawwabur rahima wasu suka ce ai wannan shine asbab to wannan kuma shi nassin qur'ani ya tafiya ne min ila maganan Allah in yayi magana shi ba ba mai mai ba wai dawowa yake baya ba ko a ce ya fara ya tsaya a tun da Allah ya fara magana bai taɓa fasawa ba eh tun da Allah ya fara magana bai taɓa fasawa ba tun da yake magana bai taɓa tsayawa ba yana cikin aikinsa ne saboda ka gane kai ne ajizi eh wannan shi ne fa ajaba radiyallahu anhu bima nasahu qala fa man waqa fi dambin wanda ya afka cikin zunubi waja ilaihi sallallahu alaihi wasallama yaje wajen manzo Allah mustaghfiran yana neman gafara wa ta'iban da tuba wajadallahu gafuran rahima zai samu Allah gafuran mai gafara rahiman mai jin kai wato shi istighfari kullum wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gaffara li ai astaghfirullah sai Allah ya ce gafartu laka duk lokacin da kace astaghfirullah to Allah zai ce gafar gafartu laka duk lokacin da kace astaghfirullah zai ce gafartu laka kowane lokaci to kaga kenan ashe a kowane lokaci shi istighfari kuna magana ne kai da rabbul izzati kamar la ilaha illallah ne la ilaha illallah duk lokacin da kace la ilaha illallah yace fazkuruni azkurkum ne ka ambace nan ambace ka kace la ilaha illallah sai ce zakarani fulanun la ilaha illallah zakarani fulanun la ilaha illallah zakarani fulanun la ilaha illallah zakarani fulanun la ilaha illallah zakarani fulanun haka za a yi sai duk lokacin da ka yi la ilaha illallah to sai Allah ya ce wani ya kira ni wani ya kira ni in ba za ka gaji ba to Allah ba zai gaji ku yi ku yi musanyen magana a lokacin kai shi ba kaga al azakiru da'iman yana magana ne tare da rabbul izzati haka mai tuba wal ittiyadu lahu a wajen manzo Allah ba da mauti ka hayati eh ko bayan baya nan kaman yanzu ne saboda haka idan ka zo kabarin manzo Allah ka ce samitu ma arsalallahu ma anzalallahu ilayka walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب رحيما فقد ظلمت نفسي وجئت اليك مستشفئا ومستغفرا يا رسول الله to anan ne a wannan malaman mu suke faɗa cewa sai na Ali bin Abi Talib ya zo da wani bayan kwana uku da wafatin manzo Allah yace dullani aina rasulullah ka sai manzo Allah ya koma ga Allah ce dullani ilahi ku nuna mun gun da yake sai aka kai shi wajen manzo Allah ya ce ya rasulullah a gaban sai na bin abi talibin na sabitu ma anzalallahu ilayka na ji abin da Allah ya saukar maka walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasul wajalla tawwabur rahima qad zalamtu nafsi wa jitu ilayka mustashfi'an wa mustaghfiran ya rasulullah yana juyawa sai yana je ka an maka gafara je ka an maka gafara je ka an maka gafara su min rawdati sallallahu alaihi wasallama saboda li'annahu hayyun fi qabri manzo Allah hayyun yusma'u wa yura ana jin shi kuma ana gani eh ana ji ana gani sallallahu alaihi wasallama wa qabul at-tawbata wal amali karban tuba da aiki min kulli mu'minin daga kowane mu'mini maqbu'un biha yanke an karba in sadar kullu minhuma an al-qanun shar'i tunda ya zo dukkan wa'innan daga kanunin shari'i zahiran wa baɗinan shine hazaran sai da lojudi yanke Allah ya karba yanke in ka je ka tsaya ka ce assalamu alaika ya rasulallah sallallahu alaika ya rasulallah sallallahu alaika ya rasulallah duk lokai ba ma annabi Muhammad ba garin ku abokinka da ya rasu ko dan uwanka ko wanka ko babanka in ka je kan kabarin suka ce assalamu alayka ya fulanun ni ne wani shine sirrin ziyara in ka je ziyara duk wanda kai har haka in ka masa sallama ɗaya bai ji ba na biyu bai ji ba na uku zai ji duk kabarin da ka je in kai wannan sallaman zai ji wani tangaran kana zuwa ma yana kallon ka dama dukkan su duk kabarin nan kana zuwa kofar kabarin da wucewa kana yi sana ganin ka don ka zo kana sallama suna sauraron ka suna jin ka ka yi komi da komi balle sayi da lujudi balle sayi da lujudi eh na'am wa sallamta min awarid al-ibtali kai sallama ka bijirantar da abubuwa mai wanda suka baci min ha ma yakunu fi datil fi'li nafs nafsuhu daga ciki akwai wanda ya zamo na zatil fi'li aiki kai ومن ما يكون خارجا عن الفعل akwai wanda zai zo kuma laifin kan harijan anil fi'ili ka fi sani baka yi aikin ba wani aiki kai wani ko baka yi bane fallatiye min zatul fi'ili wanda yake na zatul fi'ili hiya riyau kaman kayi riya wa tasannu li jalb al garbi min al khalq aw dafa'an ka ka aiwatar da wani abu na jawo wani bukata daga halitta ko ka tunkude ko ko ujubu وهو عدم شهود المنة shine rashin ganin kyautan da Allah ya yi maka eh adamu shuhudul minna kenan rashin ganin kyautan wa hada al akhir wannan na kace huwa li hasatul hasati faqat an yi shi ne ga hasatul hasa kawai wato shuhudul minna kenan adamu shuhudul minnati wato shuhudul minnati na gaskiya yana taimako mutum ya ya bi Allah shuhudul minnatin nan shehu ibrahim ya kawo wani misali wani ne ya ce talauci ya dame shi yana ta kukan talauci yana ta kukan talauci shehu ibrahim ya ce to sai wani ya ce masa bawan allah kana ta kukan kai ba baka ba baka da shi ka sayar min da hannunka dirhami dubu goma nan ka sayar min da hancinka dirhami dubu goma ka sayar min da kunnen ka da dirhami dubu goma ɗaya ɗaya kowane dirhami dubu goma ka sayar min da laiɗin ka dirhami dubu goma in cire haƙorin kan ba ka dirhami dubu goma in yanke ɗaya sai gane shi shi kuɗi ne a aje ai duk rashin ganin wannan ne kake ganin Allah bai maka ba ya ce ga kanan cike da dukiya Allah ya maka amma baka gani ba kake kallon wani shuhudul minna kenan nawa ne mutanen da suke gane irin wannan kuma duk wannan wani fa yana nan rangaranga ne inda zai bada dukiyarsa ga baki ɗaya a dawo mata jinsa wani eh wani rangaranga yake inda zai bada dukiyarsa a dawo masa da idansa zai bayar duk wanda aka ce an ji labarin wani mai warke ciwon ido sai sai a kai shi ko nawa ne ake za ya ce a bashi in mutum kuma ya kasa ganiya sai ya koma hadisin usama wanda kunama ya harbe shi a riwaya ito kuna halifi kuma raki a cikin kwakwan da iya addu'a ya ce eh cikin kwakwan da iya addu'a amma mun zo kun hana mu zama kun hana mu zauna kusa da hukunci sai dai mu wari saboda haka sai kun ba mu raguna nawa za a ba ku ce a ba su wafi riwayatin suka ce a ba su rago ɗari sai ina yayi yawa yayi yawa sai suka je wajen sarkin yaya yana ta ihu Allah yana shi sakewa kuna mace kuma ta rabe shi yana ta ihu yaya suka ce sai an ba su ragu da ce ku ba su ajiya ba su eh aka bayar karanta fatiha baka annama nushidat min al-iqali kaman an cire kaya kir aka cire a kafarsa sai dawo lafiya to da aka ce ana zuwa ko wajen manzo Allah sai aka ce kai kara gaban manzo Allah ya rasulullahi aiwa ne usamatu ya yi tofi an ba mu na an ba mu raguna mun ci to wannan dama kuma yakin dabino ɗaiɗai manzon Allah ya ba su shine guziri babu ba ƙasa eh eh manzon Allah ya ce shi kun zo da saura ni ma ku bani eh eh kun zo da saura ni ma ku bani sai ce inna a haƙa ma yi takadu fiye ajarun sai ce kitabun layi mafificin abin da za ku yi ku karɓi haƙƙi littafin Allah aka yi mana standin mu sha rubutun mu mu yi addu'a ba mu to irin wayannan duk da baki ɗaya addini in ka zo ka shiga nan kwararo kwararo ne yake da shi santa santa amma kai ka sani in baka sani sai a barka da irin karatun yin izala da at-tama'im wa ruqa shirku duk wanda ya tofi shirka ne sai gashi nan Allah ya jarabce su suka kowa cire aljini kuma da tofi suka cire eh kuma nasu halal ne in ka kawo wannan hadisi yanzu su tawaye amma da sun zazzagi ya musu ce wanda ya abun sai ka rasa ganewa Allah ya kiyaye shine shuhudul minnati wa hadal akhir wannan na karshen huwa da hasatul hasa an raba shi ne kashi uku shi kansa istighfarin wa awarul lil ibtali shi kuma abubuwan da ke batawa harijatun anil fi'li kaga wannan kenan ma yakunu harijan anil fi'li kenan ka tarkin salati kamar mutum bai yi sallah ba hatta gari bata shamsu har rana ta fito ko ai ta fadi min gari uzrin wan kan min gari uzrin ba tare da uzuri ba kan nisyani wan naumi kaman bacci kamar mantuwa shine uzurin ba haka bane aka kawai ne baka yi ba to wa kazafi lil mu'min lil muhsini kamar mutum yayi kazafi wa mu'mini muhsini wa ramihi lahu bil zina ka jefe shi da zina wa ka akalihi al ujratu al ajiri kamar ka sa mutum aiki ka cinye kuɗin ka hana shi kuɗin aikin ba da wafa'i amali bayan ya cika aikinsa kaga duk wa'annan harijun ne duk gaba ki da anil fi'li a wajen aikin fi'ili ne ko wakata mudil akalul harami kamar da gangan mutum ya ci haram walan ya tubni bai tuba ba wa kar riddati kamar ridda wal iyaz billahi Allah ya kiyaye mu wa kadhalika an jona sabbu sahabati radwanullahi alaihim kamar zagin sahabbai ne ne suka maka laifin ne suka maka ba ka da alaka da su ba su da ala su ne ma suke da hannu a kanka domin wani fadlul lil mutaqaddimi wanda ya gabata ya gabata bai da lafiya da shi fa ma zikira fi hadisin abinda aka ambata annahu la yaqbalu minhu sarfan wala adalan ba a karban aikin wanda ya aikata wannan sarfan wala adalan ba a karban farillan sa balle nafila wanda yake wannan wato irin zunubin sa la yaqbalu minhu sarfan wala adalan ba a karban farillan sa balle nafila aikinsa a rushe ne saboda abubuwan da aka yi ka zai ka ba'iru ke nan ya shiga shi ne ma'anan kaba'ira shi kaba'ira laifinsa ba kaman zunubi ba ne ka ci astaghfirullah kawai zunubi ne hawa hawa Eh, yana da hawa hawa ne zunubi ɗaya zunubi ɗaya za ka yi masa istighfari amma kaba'ira inna min zunubi zunubun ne eh inna min zunubi zunubun zunuban wato zunubin zunubi shi hawa hawa ne saboda haka wa qadatul musinatil mu'minatil ghafilati min al kaba'ir kaga kaman zina yana kaga zina ba a ce masa kaba'ira mubashiratan kalo karo daya yana da hawa hawa shi kansa eh yana da hawa zina da matan aure zina da karuwa zina da yarinya duk akwai bambanci sannan amma kaga za a ce kuma a ce to wannan bai yi aure ba ya yi zane da wanda bata yi aure ba shi ma hukuncinsa daban sannan wanda ya yi aure ko kuma wanda ta yi aure wanda bai yi aure bai yi zane da ita hukuncinsa daban hukuncin shi daban shi kuma ba za masa hukunci iri ɗaya ba saboda ita tana cikin babu tahsini ta eh ta shiga tahsini wal musana ta ai to tun ta shiga wal musana ta kisa ne nata to kaga kuma ludu kuma ɗaya ne ko yau aka haife ku in dai kuka yi ludu hukuncin kisa ne kaga zanen ba iri ɗaya ba yawa ko ina yana da bambanci eh shi ba maganan ai maka bulala a kisa ne to irin wayannan to suna nan da yawa wa kullu man kana min al muhdidati duk abin da ya kasance zai rusa maka aiki ka fi zata fi'li to badu al amal alladhi waqa'at fihi la tata'adda li ghairi ka gani aikin da an kai zai rusa maka aikin ka gabaki daya to badu al amali yana rusa aiki ne gabaki daya wayannan wanda muka ba fada yana yana rusa aiki ne kaman zagin sabai yana ciki ai shi ba a cire mutum a cikin milla sai za a sa shi ne baka ga an ce idan mutum ya zo ka tarikin salati ba tarikin salati ana kashe shi yawa lal kufuran ka gani qatalu haddan lal kufuran kisa ne na haddi ba na kafirci ba to akwai abubuwa irin wa'annan dole usulu ne zai baka wannan a wani martaba yake wannan a wani martaba za a tsaye tsaye da shi saboda haka in ka zo kawai ka ce duk zunubi zunubi ne a an san kawai ka sha giya ya wata ai ai ba malami bane yan zarin ruga ne garba yaron doki ne laifi da wani kufaru to ai kuffaru kalman kuffaru alladhi yujibul kuffaru nabatu wani irin kafirci ne ai akwai kufurun ni'mati kafirci ai kala hudu ne ba kowane kafirci bane na fita daga musulunci kufurul inadi shi yake fita daga cikin musulunci kaman wa madini mata rabbika fahaddis wa man lam yuhaddis bima an amahu Allah ba huwa kafirun shine hadisin da manzo Allah yake cewa me at hadisu bi ni'matillahi shukrun wa tarkuhu to kufrul kufrul kufri ne ko kufrun ni'mati ne alam tara ila rabbika kayfa baddalu ni'matillahi kufra shi ma wannan kafircin irin wancan ne kafircin ba iri ne bane da faɗi kafirci akan har ka shiga limamin da yake masallaci ma ya shiga amma ba kafircin fita daga musulunci ake nufi ba a ba zai zama haka in ya fito da shi kuma za ka ga istilafat haka za ka duba kufurun ne daga an faɗe shi sai tsoratu da mutane to amma wanne daga ciki wala yukfaru ahlu zambin wala yukfaru ahlu qiblati bi zambin in dai mutum yana kallon gabar yana sallah ba a kafirtar da shi saboda zunubinsa ka gani kuma ka ga a je yake sai na alibi na bi talib bawun madiyanci kusan daga maganarsa an fahimta na'am allazi waqa'at fi la tata'adda li ghairi wal mudidatul harija wannan da za ta fi'ili kenan wannan kuma suke rusa aikin mutum an harijatul fi'liya lati tubadu kullu amalin taqaddamaha ka san idan mutum wai da magana biyu ne fa harijan wa dakhilan harijan wa dakhilan dakilan zatul fi'l alladhi fa'alahu al-insan harijan shi kuma harijan anil fi'li shi kuma daban ne shine wa'innan abubuwan da suke faruwa to sai ce to shi harijan wanda yake fitarwa dukkan aikin ne yake rushewa wancan kuma zatul fi'li tubadal amal alladhi waqa'at fi la ta ta'adda da gari ba ta yin ta'adda da gari idan mutum ya fita daga musulunci ya aka rusa masa aiki ta nan akwai aikin da in ba kai kai ba kamar wani ya maka aiki ya baka a ce an yi maka la ilaha illallah ko maka salati goma ga annabi ladan Allah ya kai maka irin wayannan ayyukan to duk gaba ki ɗaya ko ka yi ridda ka fita daga musulunci shi wannan ba a rusa shi ana aje da shi dan ba aikin ka ba kaga shine ainihin yake faɗa fallati hiya min zatil fi'li nafsuhu ka gane to akwai wanda yake harijan an zalika saboda wanda yake bayarwa daga wani sa ne an gane to haka abubuwan suke wallahu alam wa sa'atu radiyallahu ta'ala anhu an ma'ana qawli wa man ya'malu su'a aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullaha yajidullaha ghafurar rahima wa man ya'mala su'a wanda ya aikata mummunan aiki aw ya zalim nafsahu ko ya zalunci kansa ka gani zulmu zulmul insanu nafsahu kaga wa minhum wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah sai da Aisha ta ce wa minhum zalimun li nafsihi akwai zalimun li nafsihi yace to me manzo Allah fa ta ce zalimuna maghfurun lahu wa minhum muqtasid yace qasiduna najin wa sabiquna sabiqun haka sai da Aisha wa minhum zalimun li nafsihi kasan zalimun li nafsihi kaman kamar kanka ka yi abin da aka cutar da kanka da kanka ai akwai zunubin da kai kake cutar kanka da kanka ba baya ta'adda zuwa wani to za a iya gafarta maka zalimun li nafsi wa min muqtasidi akwai ko muqtasidun mai nishin bai aikata ba wa wa minhum sabiqun bil khairati yace sabiquna sabiqun wa qasiduna najin wa zalimuna maghfurun lahu ثم يستغفر الله يعني مغفرا الله يجد الله غفورا zai samu Allah gafuran mai gafara rahimin mai jin kai fa ajaba radiyallahu bi qawli sai shauja ne amsa ma'ana al-aya anna man iktarafa zamban duk wanda ya jawo zunubi kabiran wasa geran ko babba ko karama suma raja ila Allah me yasa ka ce akwai zunubi babba akwai karami kenan tunda na yi bayani ne yawa ila Allah haifan sannan sai koma wajen Ubangiji yana tsoro min uqubati zambihi to wannan tuban shi kansa ya kasu kashi kashi kashi kashi ne ba irin tuba na irin tuban ka bane ba irin tuban ka irin zai iya yiwa kuma duk level din mu ya zama a firamare muke tuba ba secondary ba balle senior balle high institution nake nufi tuban yana zuwa kashi uku ne to shi ma gashi nan abu ɗaya ne amma sha ma bayani tukuna ka gane shi ne bambancin abin da ake nema a ilimi ka gane kowanne akwai kujeransa karka yi zaton irin tuban zaidu shi ne tuban amuru ba iri ɗaya ba ne a'a zaidu yana mukamin imani ne amuru yana mukamin islam ne sa'adu shi kuma yana mukamin ihsan ne haka tuban yake saboda akwai mai tuba saboda tsoron wuta azaba mu'limun azabun azimun shine ha'iban min uqubati zabi fatar fatadarra ila Allah ta'ala sai kankantar da kai Allah bana so Allah karka sani autan nan Allah karka sani autan nan shi wutan yake gani wasu alahu magajaratan da zambi alladhi iktarafahu sai ya roƙi Allah gafara ga wannan zunubin da ya yi wajen Allah gafurar rahima bi hasbi wa'adil jamili kar Allah karkamun karkamun Allah na maka alƙawari in kai mun in ka kare shi kaza kaza kaza duk ba akwai ba walam ya kharij istighbaru bai fitar da istighbarin su daga khaiban din magajiratin ba bai bai bai ji tsoro daga fita daga gafaran ubangiji ba bi shahidi qauli sallallahu alaihi wasallama saboda a bar shi a cikin ceton annabi saboda maganar manzo Allah laulan tuznibu wa tastaghfiru kenan laulan tuznibu da ba ku zunubi la zahaba Allahu bikum da sai Allah ya tafiyar da ku wala jaa bi qaumin yaznibuna sai Allah ya zo da wadansu mutane masu yin zunubi fa yastaghfiruna Allah su nemi gafaran Allah fa ya gafara lahum Allah ya gafarta musu to nan ana ihu ne ku zo a yi sabo ba haka ake nufi ba saboda kullu ibnu adama khata'una ne wa khairu khata'una at-tawwabun saboda idan mutum yana ganin kaman baya zunubi ai baya istighfar ma ai shi yana ganin tsarkakeke ne to ganin tsarkakan kan shi ma zunubi ne ganin tsarkakan kan shi ma zunubi ne saboda haka idan ka zo nan wurin babin zaka ga babu wani abin da ya cancanta fiye da ka kama masu irin istighfari da salatin annabi yan tsarikun nan dai saboda karatun zai rusa maka kokalwa ne in ka zo nan ba gida da in ya ta to ba an ce mutum ma ba zunubi ba ashe zunubin ma daraja ne gaskiya ne daraja ne amma ga mai tsoro daraja ne ga mai tsoron Allah ma'ana ka fada cikin zunubin kace kace dan manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza arada Allahu infadha qaba'ihi salabazi aqali uqulihim menene zai faru ba ya kawar nadamatu ne wai idza waqa nadama lil insani ma za yaf'al astaghfirullah astaghfirullah ka san wannan in baka sani ba to ba da kai ake ba amma in ka fahimci haka da kai ake magana an gane ko to wannan kaga riwayar muslim ne wannan sukudun zunubi bil istighfari eh yuridu izhar fadlihi ana neman ka bayyana fadala na subhanahu wata'ala ala halqihi akan halittansa fadalan Allah ne fadalan Allah ne na maimaita akwai mutumin da yake cewa shi wata rana ya karbi carbi kawai kafin ya ankara kawai sai yana ta istighfari da yawa sai tuna to laifin me yi kawai sai jefar da jarro to kaga irin wannan kaga an gina ma kwakwalwansa ba shi da laifi wanda zunubin da ya yi wanda istighfarin ya zamo ya shafe shi ya fi shurin masaki wanda shi kansa bai san zunubi ba ne saboda ba malami ba ne balle ya gane menene ma zunubin da yawa na gaya maka yanzu za ka samu malami ya kirga maka zunubi wallahi babban malami ba kowa bane zai iya kirga maka sittin zunubi sittin a take ya gaya maka zunubi sittin to ga zunubi sun fi dubu amma wallahi ba zai iya gaya maka sittin ba saboda shi in dai baka shan giya baka neman mata baka ƙarya baka baka to shi a gurinsa su ne zunuban amma ma dama ya tsallake wannan gurin la yutabaru bihi wala yanzuru ilaihi wala yaltafitu alaihi haka abubuwan suke kuwa akwai damuwa Allah ya kiyaye na'am kaga abinda Allah yayi wannan izharu fadli subhanahu wataala ala khalqihi ne wa bi ayatin raja'i azimun aya ta raja'i mai girma wa wa'adin jazilun da wa'adi shine narko mai karfi fi anna man istaghfara Allah min zunubihi duk wanda ya nemi gafaran zunubi wata darra ilai ya kaskantar da kai zuwa ga Allah sadiqan da gaskiya gafara Allah lahu ayyan kana komin girman zunubin Allah zai gafarta masa wa hada wannan المشهود فيه رجاء عظيم an yi masa shaida da raja'i mai girma wannan su gafilun anhu da yawa mutane kuma ba san haka ba wa fi hadhihi al-ayati a wannan ayar ne talabul istighfaru la ghayru min ghayri taubatin ana neman istighfari banda tuba shi yasa astaghfirullah wa atubu ilayhi da yawa mutane wannan dima ba a gane shi ba tukunna balle ka ce astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi daban astaghfirullah kuma daban eh astaghfirullah bi ma'ana Allah na sani na yi zunubi ni mai zunubi ne na sani na yi zunubi amma Allah ka suturta ni ma'anar su kenan na tuba kuma ba zan sake ba in na sake kai ka san yadda ka yi da ni shi yasa a wazifa da ka ga a riwayan hadisin astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum nan shauci da ne tsaya bai cewa a tubu ilahi ba saboda nan gaba in ka kai hankalinka ya kai to ka cewa tubu saboda shi in ka ce ka tuba shi kuma a taubatu kaman ka cire malamai suke cewa kaman a cikin ciyawa ne ka zare daya za ka iya mai da shi gurin to ka bar abin kenan a ta'ibu min zambin kama la zamba lahu mustagfirun shi kuma masturun ne in ka ce na tuba daban in ka ce astaghfirullah daban ba ɗaya ba ne ba ɗaya ba ne ya ji amma kuma ai shi ana ƙarya za ka ce ka tuban kuma ka dawo an yi maka aikata shi ne iyaye mu suke cewa tuban mu zuru to amma istighfari ba istighfari mu zuru shi istighfari ko shine man asarra manista gafara walau ada fi yawmin sab'ina marratan in kace kace astaghfirullah an jima ma sai ka sake kwarawa sai ka ce astaghfirullah an jima sai ka danyi ashar ka ce astaghfirullah duk Allah zai ce ka tuba ka tuba ka tuba ka tuba ka tuba ka tuba ba zai ce ba ka tuba ba shine man asarra man istaghfara walau ada fi yawmin sab'ina maratan ko so 70 ne kai amma tuba shi dai ake bugu ɗaya ne kaga martabansa daban eh karfinsa daban shi ya sa shi Ibrahim ya rubuta a risalatu tawbati bismillahi tubtu inni tubtu tubtu lima fa'altu aw ma qultu wannan tuba mahalli ne na kujera in ka kai na ka riga ka san abin da ka koro na tsoron Allah in ka zo duk abin da ka faɗa wa Allah ba za ka sake dawa kan shi ba kuma ka bar shi kenan har abada da bambanci ko to haka abubuwan suke eh Allah ka bamu sa Allah ya da eh haka mutum zai dauka amma ba haka bane fa idza saddaqa Allah fa idza saddaqa Allah bi tadarru ilayhi idan ka gaskata ubangiji da kaskantar da kai fi talabil maghfirati a neman gafara wajar Allah gafurar rahima zaka samu Allah mai gafara mai rahama kaga qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kenan kaga istaghfiru rabbakum ba wa a tubu ba inna kana gaffara innal abda shi bawa idza nazara fi sayfati yawmal qiyamati in ya duba cikin takaddansa ranar tashin kiyama ma wajada fi min az-zunubi bai ga wani zunubi ba inna usala al-maghfirata min Allah amma kuma ya nemi gafaran Allah gufira wa lam yuba fil mizani an gafarta masa ne ba a sashi a cikin mizani ba wa man lam yastaghfirullah wanda bai nemi gafaran Allah sai ba wa qudi atul mizani za su a cikin mizani ma'ana ranar tashin kiyama ka ga an ci su turta ka su turta ka su turta ka su turta ka manzo Allah kuma ya faɗi matakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yuta bi rajulin yawmil qiyamati za zo da wani mutum ranar tashin kiyama sai Allah ya kira shi ya ce ya abdusu ya bawa alimta kar fa'alta kaza ka san kai kaza ce ina san sutar tuka fi duniya na sutarta ka a duniya ce kai kaza ce eh sutar tuka wa baddaltu bil hasanati na nayi amma na juya shi da alheri kai kaza gashi nan na juya shi da alheri to sai ya shiru sai ta ubangiji ai akwai abu kaza ma da na nayi ban ji ka faɗa ba manzo Allah yana riwaya yana dariya har hakorin annabi na fita saboda korowa a ta samu ba sada inda za ku yi magana ko polis ne ka gagga mai duka baki mai jan ido kato da guduma ga wannan kuma wanda ba shi da wani abu ya zo ya ai za ka fiko za ka fada wa sana to lokacin da aka samu ba sada da Allah ya faɗa masa kayi kaza amma na baddalta maka na suturta ka fi duniya yanzu ma na ma kaza na suturta ka kan kaza sai ce Allah ai sai faɗan Allah ya ko wani zunubi da ya aikata ai magana to kaga shine irin wannan idza sa'ala al-maghdar min Allah gufira wa lam yudau fil mizan don kaje lahiran da ka ga takaddan baka zo komai ba an share kafin shine ittabi'u sayyi'ata al-hasanata tamhuha idan kai wani abu mara kyau kana sanin kai kyau kace ba yi kyau kace astaghfirullah astaghfirullah ko kace la ilaha illallah la ilaha illallah wannan fa duk kiman wazifa kenan idan kai istighfari da safe zunubin da kai ebo da daddare Allah ya shafe maka idan kai istighfari da yamma zunubin da kai ebo daga safe an yafe maka to ya zaka kaje lahira da zunubi kuma in ba alkawarin nan ka dauka ba to ranar da aka hana ka kuɗi gaba ki ne ka yi fushi wa Allah ma zai ka ki to kai kai kai ka ga shiru ko bayan haka ai akwai wanda ma an sallah zai yi in aka hana shi kuɗi a ce sallah ce ba zan yi ba eh zai ka kamar mai kiran sallar shi ya tsokano shi eh ko ya yi tsaki ya sake dunkulewa tunda an hana shi kuɗi haka ne to irin wa'annan to kaga idan kuma kaga ai na wazifa ko ka ko ka dunkule ka zo ka rama kaga sai ka yin kenan saboda akwai ahadi a kai akwai alƙawari bambancin sa da wanda yake ganin zai yi shi kawai haka a yan ka yi shi haka in ka wuce wani kuma kudin ne ya same shi ya samu nishadi sai kirin Allah sai ya rasa kudin yake bin Allah amma ya samu kudin saboda murna sai ce Allah to za mu gamu in kudin ya kare kuma to sai koma wajen Allah saboda sake dawo masa da wannan satan da aka yi mala Abdullahi Al-Ghani hannu kenan ko wani wani ne ya je masa aikin wuta a aikin sa sai ya ga kudi ya gan shi makaho yana ganin kan ban kaura ne sai ya kwashi kudin da ya zo zai wuce sai bashi ya ce an gama ya ce an gama sai bashi ya bashi kudin aikin sa ya kwashe kuɗin malam lalai ƙarshen nan yana ganin ba wali ba ne yana zuwa ɗakin sa ya katifan ɗakin sa har shimfiɗan ɗakin an sace an biya ba shi yana sai dawo ya ce malam lalai ƙarshen nan bai gama gyaran wutan nan ba ya ce baka gama ba ya ce ya ce to zaki da sai ya mayar da kuɗin da ya mayar da kuɗin da ya yi ɗan surkullansa yana fitowa sai ce an gama ya ce an gama ya ce ya ce to gashi ya ce to nawa za a baka ci a ba komai ya ce to dawo wato kana gani na makaho ko da ka je ɗakin ka ya ka gani ya ce kana gani na makaho ko da ka je ɗakin ka ya ka gani shi ne ya dinga ba da hankali ya ce ba ku da hankali ya ce ba ku da hankali to irin wannan ne wani lokacin sai an dawo da mutum da karfin siya wani kuma za ga da lallan yake dawo da shi wani kuma sai shiga aljanna ma sai an daure ka a saka da ki wallahi tallahi da sai an sa maka mari kaba da hannu ana shiga da kayan zana ne kana tattarjewa shine ko duk aikin alherin nan da ake sa mutum yake ki shine shiga aljanna saboda hujibatun nari bishahawati wa hujibatul jannati bil makari sai kai kai tsammani ka je lahira ne kaza abun a duniya ne abin yake kuma shine ne shine kuma abun Allah ya kiyaye Allah ka ba mu sanin Allah da manzon sa na'am sai ke cewa idza sa'ala al-maghfirata min Allah ghafira wa lam yudhun wa man lam yastaghfir Allah wanda bai nemi gafaran ba wuzi a fil mizani sai ya ga laifin a cikin mizani inta wannan amsar shi da ne faɗa kenan wai da zakaru fahishatan can kuma wasu altu sai na sake tambayin shi wata jami an ma'ana kauli ta'ala walladina idza fa'adu fahishatan walladina idza fa'adu fahishatan aw zalamu anfusahum kaga zakaru zakaru Allah kenan ko walam walam yastaghfiru li dhunubihim fa ajaba qawlihi sai Allah sai shauda ne amsa masa ma'ana annallaha madaha allazina atadat lahumul jannata Allah ya yabi mutanen da ya musu tanadi da aljanna ne min jumlatihim baki ɗayan su wallazina idza fa'alu fa'ishatan aw zalamu anfusahum kaga gashi nan dukkan rikici ne dai amma sai kuma aka yabe su ne da shiga aljanna kuma والذين إذا فعلوا فاحشة ونسكا أيكة الفاشا شي الفاشا يا دوكي أبوبوا ديوا يا إيه يا دوكي أبوبوا ديوا الفاشا kaga zagi alfasha ne fasikanci alfasha ne magana banza tana zuwa alfasha abubuwa da yawa suna zuwa alfasha والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم سيتي أي الذين إذا فعلوا فاحشة ألا يديسني أو ظلموا أنفسهم ko suka zalunci kansu zakarullah sai suka ambaci Allah fastaghfiru li zunubin kuma suka nemi gafara saboda zunubin da suka yi kaga menene yasa su shiga aljanna fuhushu ai akwai mutanen da in suka saba wa Allah sun tugudu a cikin halara kuma waiwayawa in suka ga ga ai sun yi wa Allah laifi to sai kuma su ta kokari shine dalilin yawan kuka Allah sai ka je umra kaga wani in ya zo ya rungumi ɗakin ƙaban nan yana ta faɗan magan kai ka san shi ne ubangijin shi ya san me yayi ta shi ne kaga ai zunubi ne kuma ya kora sojan ubangijin fa'alu fahishatan ne aw zalamu anfusahum gashi nan abin da zaka saurara kaman ka ji kawai azaba eh ke to zaka ji kawai kai azaba ne tun da gashi nan to ai sun bayyana kansu alladina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum summa zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim sai suka ambaci Allah eh suka nemi gafaran zunubin su Allah nayi kaza Allah nayi kaza Allah kai ne kaza eh wannan na yawan maganarsa sa mawaƙin nan na daulatul umayya ko ya rabbi in azma zunubi kasaratun falaqad alimtu bi anna afawka azam ai shine suka ce dayil masajid la dayil masajid wal ubbad sakinuha wa zahab bina nahwa al hammara yaskina ma qala rabbuka wailul lil ladzi sakaru bal qala rabbuka wailul lil musallina kaga qawlu fushin kalma ne na alfasha eh ku daina zaman masallaci ku daina zama wajen ibada dai masajida wal ubada sakina wa zahabbina na awal hammara ku zo mu je gidan giya kawai mu sha eh ku zo mu je gidan giya ma qala rabbuka wa lil sakaru duk qur'ani babu wanda Allah ya ce azaba ya tabbata ga wanda ya maye kuma babu yace bal qala rabbuka wa lil musallina amma Allah ya ce azaba ya tabbata ga mai sallah wa araita allazi yukadibu bid din wa lil musallina kaga ai kalma ce ta fuhushu to sai gashi nan kuma da sarkin ya kama shi aka ce a ɗauko shi a kawo shi aka ɗauko shi aka kawo shi ce amar bulala ce ranka daɗe nan ne za a man bulala ya ce baka ji abin da ubangiji ce ba a shu'ara ya tabi ummul gawu mawaƙa wawaye ne suke musu wa ta nan lagawi ranka yadda kai kana daga cikin wawaye ne da na faɗa ka bi ni ya ce eh to haka ne ban bi ka ba sai ai ranka yadda ina magana ta da wawaye ne wanda ya yarda shi kenan sai ce to kar ka kara ya ce to shi kenan ba zan kara ba amma ga baitin ya zo wajen mu shekara wajen dubu shi kenan lokacin da ya zo rasuwa kuwa sai aka samu a ƙarƙashin matashinsa yana ya rubuta ya rabbi in kasurat zunubiya ya rabbi in azmat zunubiya kasaratan Ubangiji na idan zunubi na ya yi yawa ya yi girma falakada alimtu bi anna afa waka azamu na san gafaran ka ya ci zunubi na girma to kaga ya kalli abin da yayin ai kallon abin da yayin sai nemi gafaran Allah to abin da ake nufi anan kenan idza falu fahishatan aw zalamu anfusahum amma mutum ya saba wa Allah ya ga ba komai to a to ya shiga uku eh ya shiga uku Allah yake yi amma ka saba wa Allah ka san ka saba wa Allah to wannan daraja ne daraja ne domin za ka ji Allah dan neman da kullu tawadu'un wa tadarru'in wal ibtihal dan ka sani Allah ya yarda da kai to wannan shi ake bukata yawa Allah ke muke mu fastaghfiru lidzunubihim lidzunubihim kullu yamka ce adh-dhikru ha huna shi ma zikirin anan alama ratibin ya kasu daban-daban maqamul ammati akwai na kowa da kowa shine zikrul azab wa shirkul iqali ka gani duk wannan magana fa shine har na farkon nan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka eh to yace to ai akwai wanda su kuma suna ambaton azaba ne da shiddatul iqali azaba ya tara suna daban shiga wuta azaba ne duka da guduma azaba ne to shi duka da guduma sunan shi iqali sa maciji ya sare ka sunansa iƙabi sa kunama su harbe ka sunansa iƙabi amma narkon wuta sunan shi alimun shadidun alimun shadidun raɗaɗi ne saboda haka azaba ne saboda ai azaban alahira ba iri ɗaya ba ne to wuta shi ne azabun iƙabi kuma sai a same ka a yi maka wani irin dundu ko a sa ka ci sai ka ci me a sama kishin ruwa a ce ka ci dari'un kaya abinci ne kana jin yunwa a haɗa ka da jin yunwa ka sa abincin a baki kana sawa sai kayar ta budu ta kyaucewa ka yi ihu ka yi ihu ba yadda za a yi da kaya ce to sai an baka ma'u ruwan da zai wuce ya wuce da shi kaman kaya ta kama ka an an kawo ruwan kuma ya narkar da kai gaba ki daya sake dawowa da kai kuma yana makale shine iqabu saboda kowanne akwai kujeransa wannan ga sunan shi wannan ga sunan shi wannan ga sunan shi Allah ya kiyaye mu to akwai masu duba wannan da ya ta'allamu badanuhu min zikri wannan sai jikinsa badinuhu cikinsa tunaninsa sai ya dinga raɗaɗi saboda ambaton haka fa yasta ga sallallahu ce kai ba na son Allah ya mun haka sai ya nemi gafaran Allah min zunubi daga azabansa ashe matakin ammawa kenan su suna neman tuba ne a wajen Allah saboda kar a sa su a wuta balle haɗa su da kunama balle haɗa su da maciji balle haɗa su da kaya suna jin yunwa balle haɗa su da ma'uzam hariri Allah ya kiyaye mu wa maqamul hasati fawqahum su kuma hasawa su kuma ba wannan ne ke gaban su ba zikir tawbih wal itabu Allah ce ka dube shi ka san akwai abubuwan da da kai wa mutum duka da ka kalle shi ka ce ka kira shi a gaban mutane ka ce dube shi macin amana gara ka rufe shi a ɗaki duk abin da za kamar kamar to shi kuma mukamin hasawa kenan su ba maganan wuta ne yake damun su ko iqabi ba a Allah ya hukuntar da su yanzu kaman ka ne kaman haka ana ganin kuna da kusancin to wannan shine shine tawdihi wal itabi lal azabu ba azaba ne da su ba wannan a musu wannan ya fa azaba sai sai gara inda da ba su zaki ne sai a yi musu azaban kawai to ba za a yi musu ba saboda wannan hasawa kenan fa innahum yafirruna min tawdihi wa tabi suna gujewa kar Allah ya musu haka to su ma su ma nasu daban kama tafirrul amatu min azabi kamar yanda ammawa suke gudu ga barin azaba wal alimul iqadi da radadin nan na iqadi wa idza zakaru hadhihi halata idan suka tuna da wannan abun istaghfiru min zunubihim za su nemi gafara daga zunubinsu wa zikrul hasatul hasa su kuma keɓantattun keɓantattu alhaya kunya. Man aliman laha biha ko wanda Allah ya ilimin kunya na sanin Allah, wal hayawu min na ƙasar adadi, domin in aka nemi mutum wajen kunya yana daga cikin na ƙasu adadi ma Allah ya tauye ladabi ne da Allah, to kunya, fa yuzkaru hadhihi halatu sai tuna ai kaman ni a haka fa yasta gafar min zunubi sai nemi gafaran zunubinsa saboda da ya ji kunyan ubangiji to gara a yi masa itabu a yi masa taubihu da taubihu kuma wancan mafi karan kasan kasa kowa da irin zunubin da ake masa gaskiya ne ko kurkuku ne idan ana son a walakantar da kai in aka ɗauko ka mai girma sai a sa ka cikin ‘yan fashi su yi ta gaggaura mamari wallahi tallahi eh ai za a sauke ka ne gabaki daya wanda ka yi da gakanin gwamna ne eh sai a haɗa da ‘yan fashi eh ai haka ne ba ka gana gidan kurkuku sun ce in na kira mutane na muna hira suka ce a gidan ɗan kandi ba kai wannan misali in ka kashe kuɗin cizo ya kajiya ba a kashewa ba a kashewa duk wanda aka gaji a kusa da shi ya kashe to sai ya sha wahala wallahi tallahi dole sai ka saba ba ka tsokano ba ta malam yau abin da kake yanzu wannan suna sane da kai wayannan yan iska da suke ganin suke tangali suna ga kana ganin kan san komai ba komai na ka sun sani yadda kawai su kyale ka da a yanzu ka zo kuna magana na fahimta an sa gaya maka waɗansu abubuwan sai kai mamaki ai ai Allah yana sane ajiye su a hakan da kake gani din akwai ma'ana eh suna da rana ba dan su ba kana tsammanin da masallatan ku da yawa ba su wace ba ba sa sallan amma dan su Allah zai tsaye da masallacin Allah Allah wato Allah baya yin abu banza baya yin abu banza eh baya yin abu banza Allah ya sa mu gama lafiya kawai in kakkan da mutane ka shiga cikin ilimin su tukunna sai ka gane me yake gudana kuma za ka ga yawanci wallahi da na yi hira da su da yawa sai na ga kishiyoyi ne suka wargaza su wasu gida daga cikin gida ne wasu iyayensu mata ne wasu kuma maza ne iyayensu maza ne su masu su haihu ba ruwan su da in suka haihu kawai shi kenan a sun gama nasu sai wani yan matar kuma ta sake daukan ciki ba ruwan su in ka zo ba ruwan shi da dan yana jin haushin uban yana uwan kuma ya ta rike shi saboda haka da ta faɗa mara ya tafi kenan ya tafi Allah ya yi kala Ibrahim bin Adhama Ibrahim dan Adhama radiyallahu anhu yana cewa la ana adi Allah in bi Allah wa dakhalun nara in shiga wuta a habbu ilayhi min an asihi shi yafi soyuwa a gare ni in saba masa udkhulul jannata shiga aljanna saboda mun gamu da rabbul izzati ne zan ce shine in bi Allah illa na di in bi Allah Allah ya shigar da ni wuta ya fi mun min ana shi akan saba masa wa da uri khilal jannata ai ban wato hada ido da ubangijin tsarra sai da zai ta yi kai ka san dai ba mu daidaita ba an kyale ka ne kawai kaga ni ko kaga isayi min Allah min su al-arabi saboda ina jin kunya a wajen ubangiji saboda nayi mummunan ladabi wa man waqa sayyi'at minhum wanda ya fada cikin mummuna daga cikin su la alimahu annaha tasu'ul haqa suna sanin cewa zai sa Allah baya su subhanahu wata'ala wa fil hadisi manzo Allah yana faɗa sallallahu alaihi wasallam isayi min Allah haqqal haya ku ji kunyan Allah matuƙa gaskiya ne idan har kai ni haya duk wani abin da Allah ya maka kai ka san kawai amma ka ne ba dan ka cancanta ba in aiki ne akwai wanda ya fi ka aiki kuma ina ganin ko shi ne hikiman da Allah ya sa shedan ya bi kowa aiki ne shedan ya bi kowa aiki duk halitta ba wanda ya kai shedan to kuwa in aiki ne ke sa a yi maka rahama to shedan da babba ne a lahira to ashe kenan ya kamata ka ji kunyan Allah ne shi yasa kullum wanda ya san Allah zaka ga yana ƙara kaskantar da kai duk wanda kaga yake daga kai da sauransa irin mu ne ya ibadi kasa baka san komai ba ma wallahi amma daga ka san Allah to tawazu ne yake shiga cikin zuciyanka saboda komai sai ka ji kunya sai ka ji kunya shi yasa suka ji wani muhallin ba sa iya magana ba sa iya magana ko me ya fito ba za su iya magana ba in suka yi magana ya shiga su ma suna da laifi a gurin eh zai su yasu shiru to shiru din shi ne matarar jibalu ta hajjibun jami'atun wai ta murru marar sahab kaga mutum ya yi shiru kai kana ce ai baya magana ne ya ƙi yin magana na ƴaƴansa suna kaza kaza kaza kaza kaza baya magana yana gane cikin ne Allah yake nufi da tasarrufatin su ne kai kuma dan ayi ta a kare ne yanzu da ka shigar da yan wuta wuta yan aljanna aljanna kana zaune eh wani ai aikin dan wuta ne dan wuta ne kawai wani shi ko haka kana zaune a gindin bishiya ko kana shan rake duk da kai hukuncin ko wajen mai shayi duk ka gama hukuncin ka gama kawai ka rarraba wa Allah da wa kuka yi oho amma da kai kai wannan shine abin da ke faruwa Allah ke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qalu inna nasai walhamdulillah mu dai muna jin kunya mun gode wa Allah Allahumma ja'alna minal mustahiina qala laysa zalika kadhalika sabai suka ce manzo Allah inna nastahi walhamdulillah ai mu muna jin kunya alhamdulillah kana yace laysa zalika kadhalika bayan da kuke nufin bane walakin alhaya'a abin da ake nufi da kunya an tahabadha ra'sa wa ma wa'a ma'rifa za ta dawo an tahfaza ra'sa wa ma wa'a ku kiyaye kai da abin da ta dauko duk gashin kanka nan kujeran annabi kowane kowane gashi daya kujeran annabi ne. Dubu ɗari da dubu ishirin da hudu ne, da gashi na da gashin kowa, kofan gashin kanka, dubu ɗari da dubu ishirin da hudu ne, adadin annabawa ne. An fahimci karatun? Amma an daɗe ana karantawa. Ko ka gane? An ta hafazar ra'asa wa ma wa'a. ka kiyaye kai da abin da ya ɗauko ramin gashin kan yanzu ka shiga gidan karuwai ka je ka sha giya ka yi zina ka yi duk annaba wannan ga sunan kujerunsu na kanka ran lahira ne za ka ce Allah ko za ka cire kan ne ka aji in ka shiga gidan karuwan ka fito sai ka ɗauka ka jona ko za ka sha giyan ka ɗauka ka jona ko in ka kauce ka rufe kofa za ka yi wani sabon kowane iri ne za ka cire ne ka ajiye in ka fito ka ɗauka saboda kar su sai saboda kunya tuba mutum ya san abin da yake kai shi ne wata hafazal baɗana ka kiyaye ciki wa ma hawa me ka sawa cikinka halal ko haramun wani taskurul mauta wali bila ka tuna da mutuwa kuma da tsufa faman fa'ala zalika wanda ya kiyaye wannan faqadisa ya min Allah haqqal haya ya ji tsoron Allah mutuka laqad taballahu allazi laqad taballahu alal mu'minina da mutashi wal muhajirin gobe Allah ya yarda Allah ya samu cika da imani Allah ya rufa asiri ma'rifa kenan ne Allah ce mu ce mu Allah ya kara mana san manzo Allah Allah ya shirya da mu Allah ya sa mu akan daidai albarkan sayyidina rasulullahi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار لازم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما جئنا كواحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الفاتح